أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa ya raya mu daga bara zuwa bana cikin fadalarsa da ikonsa muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda baiwawakinsa suka yawaita wanda subhanahu wa ta'ala shine mai kowa mai komai wanda ya azurta mu imomi wadanda ba su da iyaka ya raya mu daga bara zuwa bana alhamdulillahi muna tunkarar wannan wata mai albarka shine watan ramadana wata mai daraja watan rahma watan gafara watan alkhairai saboda haka yana da kyau mu tunatar da junanmu akan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana domin mu jaddada godiya ga Allah ita godiya ga Allah ita ce qaidun ni'ma wato abin da zai yi wa nima da baibayi shi ne gode ma Allah kuma Allah ta baraka wa ta'ala ce in kun gode mai ni'imar da na yi muku zan ƙara muku saboda haka muna jaddada gode mu ga Allah ta baraka wa ta'ala akan wannan wata mai albarka da ke losuwa shi ne watan Ramadana wanda shi kan shi watan gaba ke ɗaya watan godiya ne ma'anar watan godiya Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani a cikin wannan wata zaka ce shahar ramadan da bi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da alqur'ani zaka da Allah ya saukar da alqur'ani a wannan wata na ramadan sai shar'anta yin ibada mai girma da daraja shine yin azumi azumin nan matsayin gode ma Allah tabaraka wata'ala an samu alqur'ani duk ramadan ya taho za a azumce shi a raya shi da karatun alqur'ani a raya shi da nafil fili a raya shi da ibadu daban-daban da cewa saboda Allah ba don komai ba sai don gode ma Allah an samu alƙur'ani saboda haka duk abin da zai zama godiya ga Allah akan wannan wata na ibada da shi azumin kanshi da kuma watan nafilfili da yawan karatun alƙur'ani da kame kai ga barin dukkan abin da Allah bai yarda da shi ba wannan shi ne godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan babban wata mai albarka wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace idan wannan wata watan ya fuskanto mala'iku ne za su rika shida suna yawo suna cewa ya mai neman alkhairi ta goga kaka alkhairi ta yi ina mai neman alkhairi ka ta goga kaka alkhairi ta yi ina mai neman sharri don Allah ka dakata ka taƙaita ba lokacin sharri ba ne babu lokacin da yake lokacin sharri amma kuma babu irin wannan wata mai alfarma saboda haka a kiyaye alfarma wannan wata a yi wannan ibada kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar wanda Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya karantar wannan azumi azumi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi farilla ne wajibi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حقيقة فرلنتا muku yin azumi azumi farilla ne kamar da aka farlanta shi ga al'ummomin da suka gabace ku to wannan sannan a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar daga ciki bancin ya ce shahadati Allah ilaha illallah shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah da shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne tsaye da sallah da ba da zakka da azumin Ramadan ginshiki ne na hudu na ginshikan addini wannan duka yana karantar da girma da darajar wannan wata a cikin wannan wata ne ke da wani dare wanda daren nan ya fi wata dubu haka alqur'ani yace watan inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr yace lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai lailatul qadri lailatul qadrin nan ta fi wata dubu in ji alqur'ani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala mai rufin alkhairi ne ga wannan al'umma don haka alkhairan da Allah ke fuskanto mu da shi don haka mu tara hannu biyu biyu cikin ladabi da kiyaye dokokin Allah mu ga cewa mun fuskanci wannan azumi yadda za mu samu muwafaka a cikin wannan wata babu watan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta a saɓe shi babu lokacin da Allah ya halatta a saɓe shi amma babu kuma wata mai alfarma kamar irin watan Ramadana Allah tabaraka wa ta'ala yana kishin watan Ramadana zaka duk wanda ba zai raya watan Ramadana da ibada ba to kame hannunsa kada ya sharri in habba zai alkhairin da zai jawo ma kansa ba ya jawo ma al'umma to kada ya sharrin da zai jawo ma kansa sharri kuma ya jawo ma al'umma saboda haka wannan wata wata ne na ciyarwa bayan Allah a tashi tsaye a nemi gafar ubangiji a tashi tsaye a nemi yadda Allah a tashi tsaye a shirya da Allah a kyautata mu bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana son mai kyautata mu bayansa don ma haka Allah ya buga stam ga duk wanda ya fi kyautata mu bayi Allah ya ce shi yafi khairun nasi man yanfa'un nasi tiyayyen mutane wanda ya fi amfanin mutane don haka wannan wata wata ne na alkhairi a zazzage damtse ba dole sai ka tara kuɗi da yawa za ka ciyar saboda Allah ba ba sai gwamnati ba kowa da gwargwadon abin da yake iyawa tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nar wa law bishi tamra ku kare kanku daga shiga wata koda da ballin dabino koda da ballin dabino dabino ɗaya gare ka ka raba biyu ka ba wani rabi ka ɗauki rabi ka kare kanka daga shiga wuta da wannan infaki saboda Allah abinda kawai Allah ke so gare ka ikhlas ka kyautata niyyar ka kare don Allah wannan ballin dabinon a wajen Allah ba wanda ya san girman Allah da shi saboda a kyautata ikhlasi sannan kuma abin da ya shafi karatuttuka da ake yi da masu karatun da masu saurari a kyautata ikhlasi ai saboda Allah babu wata manufa cewa an buɗe littafin Allah domin a nemi kusanci da Allah an saurara littafin Allah ba don wani abu ba sai don a nemi kusanci da Allah za ka da mai karatu da mai saurare duka a kyautata niyya a lokacin ne za a samu alkhairin ubangiji a ciki shi alkur'ani nan da ake karatu a yi tafsirin shi a yi ta karatun shi ba wata manufa ta sa a karanta shi ba illa wa'azi ba ana zuwa ba ne ramadana a karanta alkur'ani don kisto shi a ji labaru na abubuwan da suka wuce na da da mamakai duka ba shi bane makasudin karatun alkur'ani wa'azi abin da ke ciki na wa'azi mu saurara ko kisoshin ne ko ba kisoshi bane to duk abin da ke cikin alqur'ani wa'azi ne haka Allah ta'ala ya ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudhakkar haqiqa mun hore wannan alqur'ani ba dan komai ba sai dan wa'azi haka ana karatun alqur'ani ana tafsirin alqur'ani domin mu kan mu wa'azi mu yi makan mu wa'azi mu yi junan mu wa'azi mu tunatar da junan mu akan sabon Allah wanda ya aiko sai na Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mu jimi Allah ya ce ai mu aikata mu jimi ya ce a bari mu bari wannan shine makasudin karatun alqur'ani da sauraron tafsirin alqur'ani sannan kuma nasiha da faɗakarwa da jan hankali ga waɗanda ƙaddarori suka sa suka zama su ne masu tafsiri ba don kaddara ba irin waɗannan mazaunai a buɗe littafin Allah a ce za a karanta duk abin da ke ciki za a karanta wannan wata kaddara ce ta sa har muka waye gari muka samu kanmu a waɗannan kujeru na cewa masu tafsiri in dai irin sayyidina Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu a tambaye shi akan kalmar abba wa fakihatan wa abba sayyidina Abubakar as-siddiq ya ce ya dai san fakiha amma bai san abba ba ce yanzu irin ta mai lamba ta biyu a musulunci in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai sunna abubakar amma baka san abba ba wannan kalma kuma larabci ne kuma alqur'ani ne kuma gaban ku aka saukar da wannan alqur'ani yace to me kuke gani wace sama ce isa sai man rufi wace ƙasa ce isa ta dauke ni in na faɗa ma Allah abinda Allah ya ce in dai sai na abokan zai faɗi haka ka san akwai haɗari akan zama a ce za a fassara littafin amma saboda lalura da ƙaddarori sun waye gari masu tafsiri sun samu kansu a matsayin cewa masu tafsiri ko da ba tafsirin bane irin wancan a ɗaukan mi malaman tafsiri suka rubuta a karanta abin da suka rubuta ba sabon tafsiri bane a abin da magabata suka yi to ko shi in ne dai yana da haɗari saboda haka babu abin da za a kula da shi kamar abubuwa guda ne a kula da kiyaye son zuciya a guji son zuciya a guji abin da ba a sani ba abin da duk mutum bai sani ba ya tabbatar da bai sani ba tambaye shi akai karatu ya cimma to ya ɗauka bai sani ba kuma wannan bai sani ba ba kasawa ba ce bayan Allah magabata ɗan uwa wannan cewa la'adiri kalmar la'adiri su a wajen su makawaci abin da suke cewa la'adiri nisful ilm ai kalmar la'adiri na mai ilmi ce sayyidina imamu malik radiyallahu anhu imamu darul hijra imamu malik ba shine wanda manzo Allah tun kai imamu malik ne zo manzo Allah ke faɗin imamu malik bai kamar ya ce yushiku an yadriba an-nasu akbadal ibil wala yajiduna aliman a'lama min alimil madina lokaci zai yi mutane su bugi hantunan raƙuma su yi tafiya zango mai nisa suna neman malami amma ba su samu irin malamin madina ba su su biya musu tauri manya-manyan jigajigan watan ayyuma suka ce iya fahimtar su imamu malikun to imamu malikun nan da maza Allah ke faɗin zai zo kuma yana faɗin ilimin shi sai an ci kilomitoci dubbai ba a samu malami irin imamu malikun ba to shine ake tambaya ce da adiri ban sani ba Abdullahi bin Wahab daga cikin sahabbai Imam Malik abin da yake cewa wallahi da muna kirga mas'alolin da ake tambayar Imam Malik ya ce la adri la adri lama la'anan alwaha yace alluna za mu cika a tambaye shi mas'ala kaza ce la adri la adri la adri la adri Imam Malik Imam Zarafi wanda wata rana daga wata ƙasa wasu mutane sun turo jakadar su wakilin su zai imam malik ya musu fatawa da ya zo zai imam malik ya ce mutane na ya ba abdullahi su suka turo ni in taho in yi maka fatawa tsakanin madina da garin mutane wata shida wata shida kuma su suka ɗauki nauyi na in taho wajen ka ya ba abdullahi ne tambaye ka ce ku tambaye ni ne ne tambaya sai da ya ƙara tambayar sai imam malik ya ce la'adin kaga ya ci kilomitoci dubbai ya taho amma amsa la a imam malik ya ce ban sani ba ya ce a shi ɗauka yake komi imam malik ya sani don haka ya ce to yanzu abu abdullahi in koma musu in ce musu yaya ya ce in ka koma ka ce malik ibn anas qala la adri bari in lakana maka in baka iyawa ka ce malik ibn anas qala la adri malik da anas ya ce ban sani ba inda imam malik yana cewa la'adin ban sani ba kaga duk wani wanda ke kan wata kujera da sunan ilimi bai wuce ce la'adin ba ban sani ba sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiya yace kalmar nan ta la'adri yace man akhba'a kalimata la'adri yace usiba maqatir duk wanda ya kuskure a tambaye shi akan abin da bai sani ba ya ki cewa ban sani ba yace yanzu za a kashe za a kashe shi kuma mututus shi ne ma na usibin muqatil saboda haka wannan yana da kyau mu sashi a gaban mu sannan na biyu son zuciya abin da ka san gaskiya ne ka tsaya tsakanin ka da Allah ka faɗi gaskiya kar ka sa son zuciya a cikin littafin Allah ka buɗe littafin Allah ita shari'a fa gabaki ɗaya Allah ya aiko manzon Allah da shari'a kan yatsar waɗannan abubuwa guda biyu ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون kaji abubuwa guda biyu kada ka bi soye-soyen zukata sannan Allah ne da ya alamu wanda ba sani ba sai aka ce kenan shari'a gaba ɗaya abubuwa biyu ta zo ta yaƙa ta yaƙi son zuciya ta yaƙi shahilci saboda haka waɗannan abubuwa a guje su a lokacin da aka buɗe littafin Allah domin watan karantar da da faɗakarwa da tunatar da juna akan mai Allah ya ce a cikin wannan littafin saboda haka muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu ji a cikin wannan karatu kuma muna fatan ubangi tabaraka wa ta'ala yi mana muwafaka da wannan azumi da muke tunkara Allah ya sa mu yi ayyuka karɓaɓɓu ubangiji Allah ya sa ya zama watan gafara watan rahama watan jin kai gare mu gaba ke ɗaya sannan kuma ƴan uwa maganar nan da ta farko a zazzage a ce saboda Allah a zazzage a ciyar saboda Allah a ji tausan bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana jin kan masu jin kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma halitta Allah da kenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tausaya mu saboda haka watan alkhairi ne a tausaya ma bayan Allah musamman halin da ake ciki na tsanani wannan shekara ta zo watan tare da al'amura masu kulliya tare da al'amura masu nauyi musamman abin da ya shafi tsadar rayuwa wannan abubuwa ne waɗanda waɗanda Allah ya hore ba su sa tausai da jin kai a cikin zukatan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa kyauta amma in ramadan ya taho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lunka kyautarsa yana zamowa kyautarsa kamar iska guguwa mai ƙarfi haka kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ƴan uwa masu ya manzo Allah ga inda zamu yi koyi da halayen manzo Allah mu zama masu ciyarwa mu kula da makotan mu mu kula da miskinai mu kula da marayu mu kula da waɗanda kaddarori suka gare dan yari mu kula da waɗanda suke asibitota mu kula da duka wanda yake gajiyayye ne watan mata waɗanda ba su da mazaje da kuma maza waɗanda ba su da mata su ne gwagware a taimaka musu da sauransu dai wannan zai bice kushin ubangiji a kanmu in muka tausaya ma al'umma zai bice kushin ubangiji a kanmu muna fatan Allah ya muna muwafaka a farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana a cikin suratu maryam a bara wanda insha Allah za mu tashi a cikin wannan sura ta maryam alaihi salamu wanda mun kare karshen kissar annabi isa alaihi salam mun ji irin abin da ya faru na karamomi na sai da maryam alaihi salam da haihuwar annabi da daukar ciki ma na annabi isa da haihuwar tashi da yadda ta tafi da maganar da yayi da tabbatar da tauhidi da annabi isa alaihi salam yayi farkon maganar sa tauhidi inni abdullahi ata qala inni abdullah ata min alkitab wa ja'alani nabiyya har ya zuwa karshe wannan anan muka kwana kamar yadda aka sani wannan sura sura ce wadda ke dauke take karantar da darussa kamar guda uku na farko dai darasi tana daga darussan wannan sura ta suratul maryam tana karantar da tauhidi tauhidi ɗayan ta Allah dan haka za ga annabi Isa alaihi salam yana fadowa a duniya farkon maganar sa da yayi a duniya tauhidi qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina kuntu fa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya hayya zuwa karshe don haka can kuma ina ma kana zalika isa ibn maryam ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana hadi tauhidi take karantawa haka ba kissar annabi ibrahim haka dai kissar annabawan da zamu ji a wannan sura ta maryam jigon abin da wannan sura ke karantawa tauhidi sannan kuma na biyu abin da take karantawa shine annabta tana karantar da annabtar annabawa muna jin annabi yahya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa atainahu al-hukma sabiyya farko farkon sura mun bashi annabta annabi isa alaihi salam yana cewa inni abdullahi atani al-kitaba waj'alani nabiyya annabi ibrahim wa fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya har annabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya haka dai take karantar da annabta sannan jigo na uku tana karantar da bayani akan tashin alkiyama wannan sura tana bayani akan tashin alkiyama saboda haka kuma kawo kissar annabi ibrahimu a nan sai aka ce akwai munasaba da kissar da aka wuce domin shi alkur'ani ga baki ɗaya munasaba gare shi saboda haka ana ƙare waccan kissa ta annabi ibrahimu sai a ta annabi isa sai aka shigo wannan kisa ta annabi ibrahim kamar yadda zamu ji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
wannan kisa ta annabi ibrahimu da ta zo bayan kisa annabi isa alaihi salam aka ce ne munasara alaka kuma shi alqur'ani ga baki ɗaya alaka da juna gare shi kissa in an jero kissoshi wannan tana da alaka da wata ta wuce wanda za a baka can gaba tana da alaka da ta yanzu to haka alqur'ani yake kissoshin shi suna munasaba da juna surori na munasaba da juna ayoyi na da ma'ana munasaba dangata alaka suna da alaka da juna to alakar wannan kissa ta annabi Ibrahim da wadda aka wuto aka ce mushrikai kashi biyu ne ma'anar mushrikai waɗanda suka yi ma Allah abokin tarayya to kashi biyu ne wasu sun bauta ma wanda yake mai rai mai hankali mai rayuwa mai ji kuma mai gani su wane ne su ne nasara sun bauta ma annabi isa sun ce annabi isa allah ne sun ce annabi isa dan allah ne sun ce annabi isa an watan allah ne na cikon alloli uku to kaga sun yi shirka to shirkar da suka yi sun yi ta sun yi wa allah tarayya amma wanda suka yi wa allah tarayyan da shi yana ji yana gani kuma rayayye ne shi ne annabi isa alaihi salam to saboda haka da aka ƙare kissar waɗanda suka yi wa Allah shirka da mai ji mai gani kuma rayayi to sai aka biyantar da kissar waɗanda suka yi wa Allah shirka amma su abinda suka yi wa Allah shirka ma bai ji bai gani kuma bai amfani kuma bai da rayuwa su ne gumaka yanzu a shiga kissar annabi Ibrahim da masu bautar gumaka ya fafatawa tsakanin annabi Ibrahim da masu bautar gumaka ta kasance. wasu suka ce kuma dalilin ka wannan kissa kafiran makka su ko da ba su da addini amma suna da awar cewa su na annabi ibrahim ne ko da ba su da addini suna da awar cewa su na annabi ibrahim ne to saboda haka kuma suna da awar cewa su duk abin da suke na bautar gumaka inna wajanna aba ala ala ummatin wa inna ala afarihim muqtadun wai sun samu iyayensu akan wannan bautar gumaka shine alqur'ani kamar yana ce musu to ku saurara in dai iyaye kuke magana za ku yi takalidi ku yi koyi da su to ai ba ku da uba kamar annabi ibrahim to bari ku ji yadda alaƙar shi da gumaka yana son gumaka ko yana ƙin su yana bautar gumaka ko ya barra daga bautar gumaka don haka sai a karanta kissa annabi ibrahim mushrikan larabawa da ke danganta kansu da annabi ibrahim kusan ba su da alaƙa da annabi ibrahim annabi ibrahim ma kana lil mushrikin bai yi shirka ba bai cikin mushrikai to saboda haka sai aka biyantar da wannan kissa cewa annabi ibrahim kakan larabawa ne don haka in ma taqlidi za su yi to ba su da kakan da yake annabi ibrahim to don haka da suke cewa wata ina wajen na aba ana ala ummatin wa inna ala fa'il muqtadu fa ai ba su da kama annabi ibrahim in ma taqlidin za su yi to ga wanda za su yi taqlidi da shi in rataya za su ga wanda za su rataye da shi shine annabi ibrahim shine mai tauhidi shine mai yaƙar shirka alaihi salatu wassalam to saboda haka sai aka kawo wannan kissa ta annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ce wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya Allah tabaraka wa ta'ala ce wa dhkur ka karanta musu ya rasulullahi malamai suka ce ma'anar wa dhkur hakikatan ka ambata aka ce to amma haƙiƙa mai ambata fa Allah Allah ne ke ambata kissar shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karantawa abinda aka kissanta yake don haka ya ce wa zukur ana nufin watulu watulu karanta musu kamar yadda ma wani ya ya zo da watulu din watulu alaihim naba ibrahim karanta musu kissa annabi ibrahim shine ma na wazkur fil kitab ibrahim ka karanta musu ya rasulullahi kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi a fil kitab a cikin wannan littafi na alqur'ani ko fil kitabi a cikin wannan sura ta suratu maryam alaiha salam innahu kana siddiqan nabiyya innahu haqiqa shi annabi ibrahim kana siddiqan ya zamo wanda ya kai matuƙa cikin gazgata Allah an fassara siddiqu domin siddiqu shi gashi ta mubalaga wanda ya kai matuƙa cikin gaskiyar mu'amalar shi da Allah wanda ya kai matuƙa cikin gaskiyar mu'amalar shi da Allah ai siddiqu wanda ya kai matuƙa fi sidqi aw fi sidqil mu'amalati ma Allah tabaraka wa ta'ala sidqul mu'amalati ma Allah tabaraka wa ta'ala gaskiyar mu'amala annabi Ibrahim da Allah wannan karar take domin gaskiyar mu'amalarsa da Allah annabi Ibrahim ya yadda a jefa shi wuta amma bai yi shirka ba ya yadda ya ƙaurace ma mutanen sai ce ni muhajirin ilarin ya bar garin su ya bar mutanensa ya bar kowa ya tafi inda bai san kowa ba can sha shine dimash ya yi hijira saboda ni saboda ya zaɓi gasgata mu'amalarsa ko kuma watan gaskiyar mu'amala tsakaninsa da Allah don haka ma duk inda Allah ya bace annabi Ibrahim sai ya ce wa Ibrahim alladhi waffa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa annabi ibrahim nan wanda ya cika gaskiya tsakanin mu'amalarsa da Allah wanda ya ce wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah ya jarraba annabi ibrahim da wasu kalmomi annabi ibrahim ya cika su bai saba ba bai tangada ba cikin mu'amalarsa da Allah to shine wanda ya kai mutuƙa fi sidqil mu'amalati ma Allah wasu ka ce siga ce ta mubalaga fit tasdiqi kaga wucin fasara mubalaga ce fi sirki wasu ka ce mubalaga fi tasdiki ya kai matuƙa cikin gaskata Allah domin gaskatawa shi ga Allah in mafarki yana yin kaɗan shi da safiya ta yi sai ya kira ɗan shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma za ta ra ya ka gani ya ɗana na farka ina yin kaga cikin mafarki ya ka gani me shawara annabi isma'il ya ce ya abati alma tumar ستجدني إن شاء الله من الصابرين أيك أيك تكوي أبن ذاك مرشيكا هذا النبي إبراهيم يا قزقة الله دي يا قزقة مفركي النبي إسماعيل يا قزقة الله يا قزقة مفركي يتم ما يفير النبي إبراهيم ما يفير النبي إسماعيل تومي شاورا كنجي كنجي تجي أي كوي أذر سد أمر من الله هذا بقى من جاك سيسو don haka har ya kai ya kira annabi Isma'il ya kwantar da shi ya kwantar da shi ya ɗauko wuƙa zai yanka amma zuciyar annabi ibrahimu ba ta tankaɗa ba ya ce ya fasa ya canza sai an yi shawara duk annabi ibrahim bai haka ba don haka sai allah tabaraka wa ta'ala da aka yi wannan marhala sai ya yi ma annabi ibrahimu jinjina da yabo shi falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahimu qad saddaqaka ru'ya da ya kwantar da shi zai yanka Allah ta'ala ya ce sai muka kira Annabi Ibrahim muka ce hakika ta gargata Allah domin gargata mafarkin nan gargata Allah ne ka ji dalilin kiran shi siddiq innahu kana siddiqan nabiyya Annabi Ibrahim kana ya zama siddiqan wato wanda ya kai matuƙa cikin gargata Allah ko wanda ya kai matuƙa cikin gaskiyar mu'amalarsa da Allah Annabi Ibrahim kenan da aka faɗi wannan makamuwa guda biyu shi makamu makamin siddiqiyya da yake ku annabawa kadai ba za ka wanda ma ba annaba ba sun yi tarayya da annaba a mukalin siddiqiyya za ka sai zama duk annabi siddiqi amma ba duk siddiqi ne yake annabi ba kuma da aka tashi sai aka fara da mataki na ƙasa sai aka hau siddiqan sannan aka ce nabiyya wanda ya taka mukalin siddiqanci kuma annabi ne wanda aka nadawa annabta innahu kana siddiqan nabiyya haƙiƙa mai tsananin gaskiyar mu'amala ne kuma mai tsananin gaskata Allah ne nabiyyar annabi in qala li abihi ya abati ya rasulullah ka ambata musu za a shiga kissar gadangadan ta annabi Ibrahim din kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce id qala Ibrahim iku id qala li abihi akwai da id qala Ibrahim din lokacin da Ibrahim ya ce to anan sai ce id qala li abihi lokacin da ya ce li abihi ga dan uwan babansa anan cewa dan uwan babansa wato yana da cikin matsalolin da akan yi daga da wasu akan fahimtar wannan hakika da kenan domin wannan cewa in ƙara ya bi cewa dan uwan babansa ba babansa yadda alqur'ani ya ce ba to sai wasu suna ganin wannan abun ba daidai bane to wannan kuma mas'ala ce khilafiyya kuma mai tushe mai asali cewa azar din nan da za mu karanta kissa shi da gwagwarmai shi da annabi ibrahim ba shi haife shi ba wannan abu ne mai tushe da asali tun daga salaf sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina ayyimma sun tabbatar da cewa annabi ibrahimu azar ba baban shi bane kuma wannan sabani ne wasu na da fahimtar i baban nashi ne suna qur'ani ya ce abi wasu kuma suka ce a ba baban shi bane domin akwai hujjoji da dalilai to wannan bisa da amara ta ilimi wasu abin da ke sa suna da cikakkar kula akan fitar da waɗannan haƙiƙoƙi domin tabbatar da tsarkin nasabar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake tafi komi tsada tafi komi tsarki da daraja a wajen dukkan mai imani domin abin da ya shafi manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan cewa watan azar ba baba annabi Ibrahim bane ba sabuwar magana bace kamar yadda wasu na ganin in an karanta abin da magabata suka ce sai a ce ai sarkin laraba to sarkin laraba kai ka ce ba baban shi bane to Allah ce baban shi shi ma ya ce baban shi to magana ba ta sarkin laraba bace kamar yadda aka ce ba kuma ta wani bace a'a magana Allah ce kuma maganin magabata ce kuma ko magabatan da suka ce ba wai tsananin kishin manzo Allah kadai bane a'a da tsananin kishin kuma da haqa'iqu na gaskiya matabbata da nassosa waɗanda suke kafaffu da su suka kafa ba ba tsananin kishin ba shi kishin ya isa a faɗi komai amma kun bisa ga amana ta ilimi ba tsananin kishin kaɗai ba ne tare da hujjoji tare da hujjoji wanda tun daga kan Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas kamar da Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya kawo a cikin tafsirinsa ta kan Abdullahi ibn Abbas abinda Abdullahi ibn Abbas yake cewa daidai faɗar Allah وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر قال ترجمان القرآن تعليم القرآن mai addu'a daga baki mai tsarki na sayyidina rasulullahi shine abdullahi da abbas abin abdullahi da abbas ya ce inna aba ibrahim lam yakun ismuhu ar baba nabi ibrahim ba sunan sa azar ba kuma alqur'ani ya ce qala li abihi azar yace sunan shi tarahu daga wannan da alqur'ani ya ambata da kuma baba sannan ibnu abi shiba abubakar da ibnu mudar da ibnu abi hatim ta hanyoyi daban-daban kamar da imam suyuti ya ce ya ce wasu hanyoyin sun kai darajar sai a su inganta daga mujahid abinda mujahid ya ce shi mujahid tabi'i ne ta ji maganar sahabi abdullahi ibn abbas cewa hadar bababan annabi ibrahim ba to sannan mujahid tabi'i shi kuma abinda ya ce laisa azaru aba ibrahim yace abra ai baba ba annabi ibrahim ba ai azar baba ba annabi ibrahim bane in ji mujahid haka ibn al-munzir da isnadi ingantacce ta kan abdul malik ibn jurayj abdul malik ibn jurayj abin da yake cewa daidai bada Allah ta'ala wa isqala ibrahim li abihi ada qala ibn jurayj yace kuma kowa san waye abdul malik ibn jurayj su ne sahun farko da suka dawwana hadisi akan babu ba eh wa awwal jami' lil abwabi jama'atun fil asr dhukran كابن جريج وهشيم مالك ومعمر هو الذي المبارك لو أسم قوة لي والد ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج abin da ya ce laisa azaru bi abihi azar ba wa ibrahim ba ya ce to ai baban shi ya ce nasar annabi ibrahim wa ibrahim ibn tayra aw taraku bin share bin nahur bin fatih haka ba azar ba ce ya ce shi annabi ibrahim dan tsayarau ne ko dan tarau dan shariku dan nahur dan fadi kaga nasabar annabi ibrahim kenan don haka abinda abdul malik ibn jurayj ya ce azar bawa da ibrahim bane haka ibn abi hatim da isnadi ingantacce in ji imam musulmi takan al-imam suddi al-imam suddi babban malamin tafsiri ne in ka buɗe ibn kasir za ka ga riwayoyin al-imam suddi na tafsiri an ruwaita daga al-imam suddi akan tafsiri kaza akan tafsiri kaza to shi al-imam suddi abin da yake cewa an tambaye shi shin azar baba annabi ibrahim ne yace a'a bal ismuhu taro sunan baba annabi ibrahim taro to kamar za a tambaye shi a ce to wai alqur'ani za ku magyara sai alqur'ani ce bi abi yace a'a ai alƙur'anin ma tare da shi alƙur'anin ne balarabe alƙur'ani balarabe kuma yana magana irin usulun laraba don haka alƙur'ani ya sha ya yi idilaƙin lafazin abu akan amu ya yi idilaƙin lafazin abu akan jaddu inda za a ce jaddu sai a ce abu inda za a ce amu sai a ce abu ya ce idilaƙun sha'i wannan ya ɗaiɗaita kowa ya san haka yace kuma ba maganar laraba ba ce kadai kan mu shiga yawo ko ina ce a cikin qur'ani dai cikin qur'ani dai domin Allah tabaraka ta'ala ce an kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun to nan shahidi anan annabi yaqubu ya tare da yace yace su wa za ku bauta ma bayan na wuce na yi wa bashi suka ce ai baba allan nan naka abin bautan nan naka kuma ubangijin iyayenka shi za mu ci gaba da bauta mawa ubangijinka ilahaka wa ilaha abalika ubangijin iyayenka kowa ya sabo ya ji suwaye aba'u na yaqubu sai suka ce ibrahima don haka wa ishaqa aka ce to Ibrahim da bai haifi Yaqubu ba kakan Yaqubu shi Ishaq ya haifa ashe ana ce maka kaka uba mai jan Qur'ani ilaha abaika Ibrahima sannan aka ce to a gurbu sa aka ce to wa Isma'ila ubangijin babanka annabi Ibrahim kuma ubangijin babanka annabi Isma'il aka ce shi ma Isma'ilin ba baba bane ammi ne don ishaqa ne ya haifi yaqubu isma'ila dan uwan ishaqa ne to shi ma ana ce ma ammu abu kuma alqur'ani cewa alqur'ani don haka ya kafa hujja da wannan cewa lallai adar ba baban annabi ibrahim bane kuma wannan itlaqi itlaqin lafazin abu ga ammu wannan sha'i ne har wa ibnu abi hatim taka abdullah ibn abbas abin abdullah ibn abbas yake cewa aljaddu abu wai su rufa da al'ada yace kaka ana ce da shi uba mai musu sai sai Allah da ba sai ce a karanta ayar watan qalul abudu ilahaka wa ilaha abaika ba wannan kaji ita ma hujja ce abul aliya daga malaman tafsiri abin da yace da zai faɗa Allah wa ila na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila abin da abul aliya ce sumiyal ammu abad a nan ƙur'ani ya ambaci ammi ɗan uwan uba ya ambaci shi aba ashe kenan wajen malamai magabata salaf wannan babu rigima babu wani rikici haka an ruwaita ta kan Muhammad bin Ka'ab al-Quraysh abinda Muhammad bin Ka'ab al-Quraysh yace al-khalu walid wal am walid wa tala hadhihi al-aya yace ammi dan uwan uwa ma ana ce mai uba dan uwan uba ana ce mai uba sai ya karanta wannan aya to wannan alkurani ke hajji shahidi mai cewa Allah ya ce bi abihi ko isqala li abihi ko kuma kun ce ba baban shi bane a ai hujjojin ma daga qur'ani aka samu su na cewa lallai ana ce ma dan uwan uba uba to mu hukuma a sunna hadisi irbadu musaya wanda Abu Dawud ya roce shi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inni inda Allah la khatimun nabiyina wa inna adama la munjadidun fi linati wajen Allah ni ne cikakken annabawa yaushe aka ce tun annabi Adamu yana sangare cikin yunkunsa nike cikakken annabawa to sannan sai ce ana da awatu ali ibrahima ni addu'a babana ce ibrahima tsakanin manzo Allah da Annabi Ibrahim wato shekaru dubbai kakanni da yawa amma kuma manzo Allah na ce ma kakan shi na koli baba ana da wato abi ibrahima kuma abin da zai tabbatar da wannan karara ya fito da abin fili watan riwaya ta kan ibn munzir a tafsirinsa da isnadi ingantacce ta kan suleiman bin surabi suleiman bin surabi ya ce lokacin da aka yanke shawarar za a sa annabi ibrahim a cikin wuta sai aka taru duk da tsohuwa tubub ba a ɗauke mata yau icce na ƙona annabi ibrahim tsohuwa tubub ba a ɗauke mata yau icce aka tara itace aka banka wuta aka yi komi za a jefa annabi ibrahim sai ce hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil hasbi allah wa ni'mal wakil to sai aka jefa shi da aka jefa shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya wuta ki zamo sanyi kuma sanyin na lafiya ba mai cutarwa ba ga annabi ibrahim to anan sai Sulaiman da Sura ya ce fa qala ammu ibrahima min ajli dufi'alhu sai ammin ibrahimu ya ce saboda ni ne aka kare shi ta ba ta kone shi ba kaji wata kala ammu ibrahim wannan ne shahi kala ammu ibrahim Sulaiman da Sura ya ce ammin annabi ibrahimu ya ce kaga ashe a wajen Sulaiman da Sura watan azar ba baban annabi ibrahim bane amin sa shi kuma azar da yau nan ka shashaba fa arsalallahu alaihi shararata min allah fa waqa'at ala qadamihi fa ahraqat sai kawai irin filan nan ta wuta sai ta fesu kawai sai ta lashe kafu ne sai kone to daga nan fa aka yi aka kare bayan wannan waƙi'a ta wuta a azar ya mutu kuma annabi ibrahim ya dele masa neman gafarar da ya ce zai ci gaba da masa wanda ya alƙawarin zai ci zai ci gaba da masa tun da ya mutu akan shirka annabi ibrahim ya dele masa ba ta istighfari ya dele masa istighfari me yasa dele masa istighfari ya mutu yana mushriki haka hadisai suka ce bi amma ta mushriki ya mutu yana mushriki sai dele masa wajen istighfari to bayan haka annabi ibrahimu wannan waƙi ta wuta ta abu dan akwai wasu haƙiƙoƙi wanda an lura da su za a ƙara tabbatar da wannan haƙiƙa cewa a karɓa wa annabi ibrahim sai yayi hijira bayan wannan waƙi ta wuta ta abu annabi ibrahim ya koma sha ya bar inda yake kamar yadda alqur'ani ya nassanta mana ya ce ni muhajirun ila rabbi ya zanna sha shekaru zamani mai tsawo daga baya koma misra daga baya abin da ya faru a misra na basarakin na ɗan kama karya wanda ya nemi ƙwace mata Allah Ibrahim Sara Allah ya hana shi amfani da ita to shine ya ba ta kuyanga hajar suka baro Annabi Ibrahim ya komo Sham ya haihu ya haifi Annabi Isma'il bayan ya haifi Annabi Isma'il Allah ya umurce shi ko ya je Makka ya aje hajar din da Annabi Isma'il din ɗanta a wannan wurin Allah ne ya san hikimar da ke ciki sai daga baya bayyana. To wannan duka har annabi Isma'il ya kai ma'isar ai aiki da shi, wanda ma balaga ma sa'aya suka gina Ka'aba tare. Sai da aka gama ginin Ka'aba tare sannan annabi Ibrahim yake addu'a. Yana addu'a yana cewa rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma hisab. an ibrahim bancin shekara wajen hamsin da uku ya bayyi wa azar istighfari sai ga shi ya shekara tis'in da ɗoriya domin ya baro kuma yadda za mu ji in akwai lokaci ya baro watan ƙasar watan ƙasar da yake kafin ya koma can watan sham kenan annabi ibrahim yana da shekara 37 bai shiga arba'in ba amma bai haifi annabi isma'il sai da kai shekara tis'in sai da kai shekara tis'in ya ji annabi isma'il to bayan ma da annabi isma'il ne yake wannan addu'a ba da malamai suka ce wanda ya bayyi ma istighfari sama da shekara hamsin da doriya ba shi ne yanzu yake wa istighfari ba da yake cewa rabbana ghfirli wa liwalidayya ba shi bane wancan azar ne dan uwan uban amma wannan mahaifi ne kuma saboda lokaci insha Allah wannan haƙiƙoƙi da suke a nan wanda malamai da suka tabbatar da su shekaru masu yawa tun daga kan sahabban annabi sallallahu ta'ala sallam wannan magana take ba ta jiye bace ba ta shekarar jiya jiya ba ce kuma dukkan ta madar ɗinta tana magana akan kishi waɗannan haƙari in sun tabbata tabbatar da tsarkin nasabar ma'aiki ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa cikin kakanni annabi kaf gaba da tun daga sayyidina abdullahi da sayyidina ali har yi zuwa sayyidina adam da sayyidina hawa babu mushriki a wannan sarka kwata-kwata don haka adam din nan da qur'ani ya tabbatar da mushriki ne kuma ya mutu yana mushriki ba kakan annabi ibrahim ba don haka ciki kaga adam ba kakan manzo Allah bane sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda ake ce mun lokaci yayi za mu tsaya a nan muna fatan ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka da abin da muka ji mu ala ya hala ko da kamar yadda nace wannan matsala ce kilafiya matsala ce mai sabani wasu sun ce azar ba ma annabi Ibrahim ne wasu sun ce azar ba ma annabi Ibrahim bane kuma kowanne da hujjoji shi bisa ga amana ta ilimi kowa da hujjoji shi to amma mu ala iya hala da inda aka samu irin wannan two parties din an rabu biyu to mu kullum muna bangaren kamala inda ya dangane da manzon Allah kuma akwai huriya shi wanda ya ce adar baba baba ne Ibrahim ne ya dauki wannan bangaren na khilafa ruwansa kuma ba wanda zai musa mishi amma mu mun zaɓi muna tare da malaman da suka ce adar baba annabi Ibrahim ba bane domin ita ta tabbatar da kamala ga janibi mai tsarki janibin sai na wasu lullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da muka ci yadda muka fara wannan karatu ubangiji yadda muka fara lafiya Allah ya tabbatar da ci gaba lafiya ya nuna mana mun yi khatama lafiya wannan wata da muke tunkara ubangiji Allah don tsarkin zatinka ka tsaya mana a cikin juna al'amuran Allah ka karbi ibadun da zamu yi Allah ka bi ibadun da zamu yi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu da iyaye iyayenmu da malamanmu da malaman malaman Allah san ka shauna mu da khairi akwai musayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zamu ba maulana Sheikh Sharif Rabi'u Allah ya kara lafiya da karama domin a cika mana da wannan mazauni da addu'a a ba maulana Sharif a cika mana da addu'a
Alhamdulillah. السلام عليكم Yau mana zama na ƙarshe muka roƙi Allah cewa in ya so ya yarda da maimaita mana irin wannan. In kuma da yarda ba Allah ya samu sai. Yanzu minti hamsin bai cika ba. A ga wani da farko sai Allah ya kawo. Minti hamsin bai cika ba. a kasar mutu wanda yake nan yana nan in akwai wanda baya nan Allah shi sani ya yarda mana ya karɓa mana addu'a mu a bara ya yarda da mazaunin yau shi ne farkon nawa Allah muna godiya gare ka Allah muna godiya gare ka Allah muna godiya gare ka alhamdulillah alhamdulillah ko yanzu Allah in ka zo ka yarda kamar da jamana kana da iko Allah kamar mai samun irin wannan zaman goma baki in goma haka ba to Allah ka samu cika da imani barka sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cika da fatiha da salatin fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا هدية منا إليك يا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنا ندعو سلمك إلى عبدك ودولنا إلى عبدك على قواعد كل حاجة لنا إراج بالدين والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هذا ساك مالنا الحي هذا كرم الله فيها Allah ƙara ma lafiya, Allah ƙara gyara mana makogoron malam Mansur. Barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Billahi al-azim dan ka Allah wallahi muna jin daɗin sautin makogoron malam Mansur. Allah ka ƙara gyara mana. Allah ka ƙara gyara mana makogoron malam Mansur. Kuma Allah ka ba shi rayuwa mai yawa mai tsawo. Ko ba mu kai ba ɗan uwan mu su rika ta ji su rika ta ji. Dan ni na daga ƙafa daga duniya sai lahira. Ya Ubangiji Allah. in akwai irina mai tafiya da wuri to da ni da abokan tafiya Allah ya samu cika da imani waɗanda kuma Allah ka jinkirta Allah ka yi musu rayuwa mai sosi ta jin muryar malam masu ta jin muryar malam masu suna jin daɗi Allah ka saka wa malam Ahmad makaranta da alheri Allah muna godiya gare ka ka kai ba malam Ahmad makaranta malam Mansur mu kuma ka ɗauki malam mansur ka leƙa mana Allah mu karɓa hanyoyi biyu kamar yadda shi ma ya karɓa Allah ya saka masa da alayi ba ki ɗansu albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء الحمد لله